بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائمون إن الذين سنعلن يكتمون ما سقوي ما أنزلنا من البينات ما أنزلنا waɗanda suke ɓoye abin da muka saukar minal kitabi wato an haɗa da su yahudu wanda aka yi musu shaidan sun ɓoye manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun canja sifofinsu a cikin littafinsu sun ɓoye gaskiya to an haɗa an ce yanzu ba su yahudu kaɗai ba kun ji da yahudu abinda suka yi na la'ance su na kore su na nesantar da su gaba da rahama saboda ɓoye sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi da ɓoye shaida da suka yi har na cewa manazin man ka tama shahadar inda min Allah to ku kuma kun ji darajojin da na ba su irin darajoji fiye da yadda na ba su to kuma kada ku yadda ku shiga irin abin da suka fada a ciki saboda haka ne Allah yake ce innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas bil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'in waɗannan da suke ɓoye abin da muka saukar da shi a cikin littafi na hujjoji na hujjojin manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk abin da ya shafi addini wal huda da dukkan shari'a da muka saukar da shi a cikin alqur'ani ko sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko fahimtar malamai da yake duka yana ciki wato duk addini ne gaba da sunan Allah ya yi allazina amanu adiullaha wa adiur rasula wa ulil amri minkum abinda yake na Allah shine alqur'ani abinda yake na annabi sallallahu alaihi wasallama shine hadisi abin da yake na ulil amri shine fahimtar malamai abin da suka fahimta cikin alkur'ani da hadisi da hukunce hukuncen sahabbai suka gaya mana shine ake kiransa ijma'i ko kuma kiyasi sahihi na malamai to duk ya hada gaba ɗaya su ne shiriya din إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب bayan kuma mun yi bayanin sau mutane fil kitabi a cikin wannan alqur'ani ulaika masu yin wannan abu yal'anuhum Allah Allah zai la'ance su wa yal'anuhum la'inuna ba Allah kadai ba ma dukkan masu la'anta ma za su la'ance su wato ayar da take fassara wannan ita ce ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in waɗannan mutane su ne waɗanda Allah ya la'ance su mala'iku sun la'ance su mutane ma sun la'ance su saboda a cikin alkur'ani a surar gaba za a gaya mana وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه من القوري إن جاء الله na alƙawari dukkan malamin da na ba shi sanin littafi na da bayanin addini na kada ya ɓoye gaskiya ya bayyana gaskiya a fili alƙawari ne tsakanina ni da malamin da na ba shi sanin alƙur'ani da sanin ilimin addini kada ya ɓoye gaskiya ya bayyana ya bayyana ce mutane yadda bayyanawan take takan zama irin uku ne kamar yadda hadisi yake yin bayani yana cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastadihu bi lisanihi fa in lam yastadihu bi qalbihi fa dhalika adafu al-imani duk wanda ya ga mummunan abu ya riga ya gane saboda ilimin sa na addini wannan abu mummuna ne to ya hana da hannunsa in ba zai iya ba ya hana da bakinsa in ba zai iya ba ya ƙi da zuciyarsa wanda iyakan raunin imani kenan a mazhabar hambaliya malami ko za a kashe shi ya faɗi gaskiya kashe shi ɗin ma tarihi ne a mazhabar shafi'iyya yace idan an samu ni mummunan zamani shugabanni ba sa son gaskiya in an faɗi gaskiya za a kashe malami to malami ya rika yin tawili ya rika faɗin abin da yake in ya faɗa ba za a kashe shi ya rika yin tawili saboda kada a kashe malamai su ƙare Allah ya kawo wata gwamnati mai kyau mai son gaskiya a nemi malaman a rasa an riga an kashe a wancan zamani to kuma akwai wani hadisin da yake cewa duk mutumin da ya ɓoye gaskiya Allah zai sa masa linzami na wuta a ranar lahira akwai hadisan da suke cewa abin da yake lalata al'umma ana fassara ma'anansa ne shehu musa ibrahim kaura yana fassara ma'anan wannan hadisi yana cewa mutane abin da yake lalata su tsoron mutuwa ba tsoron Allah ba da kwaɗayi wurin mutane ba a wurin Allah ba da mutane sun bar tsoron mutane sun ji tsoron Allah sun daina yin kwaɗayi wurin mutane sun ji kwaɗayi a wurin Allah da komi ya gyaru ya yi kyau amma abin da ke ya mai da mutane kenan suka zama al'umma sai suka zama kamar irin kayan nan da ruwan damana yake korowa amma ka ko ina ba su da wani ƙarfi har ma yana mana hikayan buhulul buhulul wani mutum ne wanda yake a zamanin harunun rashid mai ban dariya aka yi shi kamar mahaukacin da gangan a harunun rashid yana cikin tawagarsa ta mulki ya ishe ga shi ne kalifan duk duniya a lokacin da ya gan shi sannu haruna sannu haruna sannu haruna sannu haruna sai aka ya ta kira musu kin baka san ni sarki ne ba ita ai ban sani ba baka san ni sarki ne ba wallahi ban san kai sarki ne ba in in Allah da yau zaka san ni sarki ne faɗi duk abin da kake so na baka guda goma dan ka san ni sarki ne yace a'a abin da kake so a guda ɗaya ne kawai kai mun gafaran dukkan zunubai na in kai sarki ne yace a ba maganar wannan ake yi ba ka faɗi raƙuma ko shanu ko bayi ko awaki ko tumaki ko gidaje duk abin da ka faɗa na ba su guda goma kace oho abin duniya har mai duniya ma ban taɓa roƙonsa duniya balle kai da baka da komai abin duniya ai mai duniya ma ya sani ban taɓa roƙonsa duniya balle kai da baka da komai abin da nake so in kai sarki ne kai mun gafara to haka ya kamata a yi gaskiya malamai su bayyana gaskiya ko da ke ya abu hanifa abu hurairah yace na haddace hadisai wajen manzon Allah na kasa su kashi biyu akwai kashi ɗaya na sa shi a gabana a ciki nake ba da dukkan hadisi akwai wani kashi da na sa shi ƙarƙashin ƙafata na danne wannan kashin da na ɗauko hadisi guda ɗaya na faɗa za a yanke wannan saboda haka a cikin wannan nake bayarwa saboda haka abin da ya dukkan addini gaba ɗaya wanda yake dole ne ga al'umma to dole ne malamin su faɗi in ana zaman lafiya in ba a zaman lafiya kuma su faɗi gurgurin yadda ba za a kashe su ba wannan shi ne a cikin cewa dukkan mutumin da yake ɓoye gaskiya bayan bayan an bayyana masa ita ya santa to Allah zai la'ance shi malaiku za su la'ance shi mutane za su la'ance shi إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم saboda haka shi sai wanda muke ce to mu ba za mu faɗi yadda buhuri ya faɗi cewa mai duniya ma ba mu roƙe shi duniya ba balle kai to in za a roƙi wani abin duniya ma ai an san mai duniyar Allah a roƙe shi mai aje wajen sa mana dan me za a je wurin wanda ba su da komai هناك عليهم لعنة الله وملائكته إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائمون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم الله كنا إيش أما بند وأن فيك توبة إلا الذين تابوا بند وأن فيك توبة باين سن قوي جسير فيك توبة وأصلحوا دفيك توبة وقوة كنجة هالا ينفسي ميكو idan mutum ya yi sharri wato ya ɓoye gaskiya ya rikitar da addini in Allah ya ba shi tuba ya fito a fili ce mu ne da muke ce kaza kaza kaza kaza to mu ne muka shirya ƙarya ne yadda gaskiya take kaza kaza kaza kaza ne sai tabu wa aslahu amma in ka tuba ka koma cikin mutanen ka na banzan kuna tare da su to baka gyara ba kenan ko ka tuba da baka gyara ba in kai shiru wa bayyana suka bayyana gaskiyar to na ka tuba ne waɗannan kam zan karɓi tuban su musu gafara wa ana nini in ji Allah at-tawwab mai yawan karɓan tuban bayi masu tuba ar-rahim mai jin tausayi na mai gafara إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين to tuban da nake faɗin nan fa sharɗin da mutum ya tuba tun yana da rai amma duk mutumin da ya mutu yana kan sharrinsa wato kafiri yana kan kafircinsa har ya mutu sai da ya ga azaba a lahira ya tuba a wannan kan babu babu canji la'annan nan tana nan azaban nan tana nan amma mutumin da yake aikata manyan kaba'ira musulmi ne in ya tuba Allah ya yi masa gafara musamman in ya tuban ya yi gyara ya yi bayani idan ko bai samu daman yin gyara ya bayani baran da zai mutum ne ya tuba bai samu daman yin bayani ba Allah da ya yi masa gafara in ko musulmi ya tuba yana manya manyan kaba'ira bai tuba ba har ya mutu amma musulmi ne to a gare mu ahlus sunnati ba za mu ce dan wuta ne ba sai mu ce in ba mu ce Allah masa gafara ba sai mu yi shiru mu bar shi da Allah ومن يتوب ومن يمت ولم يتب ذنبه فوت الى الله جميع امره saboda haka malamai suka yi magana a kan cewa da wannan aya ne ya halatta ka la'anci kafiri kuma ko sunansa ta kama kace wani kafirin nan Allah ya la'ance shi babu laifi amma sun hana yawanci a kama suna su malamai amma kana da dama kace Allah ya la'anci kafirai tunda Allah ma da kansa ya ce la'anci Allah al-kafirin amma mutum mai yin mugun laifi to masu mugun laifi ka iya la'antar su amma ba za a kama sunan mutum ɗaya daga ciki ka la'anta ba wannan an hana sai dai kuma wanda ya cuce ka kamar yadda ayar surar gaba za ta faɗa sura biyu nan gaba tana cewa la yuhibbu Allahu al-jara bi su'i min al-qawli illa man zulim sai dai in an zalunce ka ka kasa yin haƙuri nan kuma in kai haƙuri ya fi in ba kai haƙuri ba karama kamar yadda aka yi maka wala man sabara wa ghafar inna zalika lamin azmi al-umur innal ladina kafaru sani waɗanda suka kafirta ko ta hanyar yahudanci ko ta hanyar nasaranci ko ta hanyar tsari ko ta hanyar cewa ba su da Allah suka zama dai kafirai wa ma tuwan kuffarin suka mutu ba su canja halin suka musulunta ba suka mutu akan kafircin su ulaka waɗannan kam alaihim la'natullahi lanar Allah ta tabbata gare su har abada wal mala'ikatu da mala'iku wan nasu da mutane ajma'ina baki daya sai ta ce in an ce mutane ajma'ina baki daya har su ma kenan suna la'antar kansu sai ka jimu ba za ka ji wani sa azzalimi yana la'antar azzalimi wa ne azzalimi Allah ya la'anci azzalimi shi ma kuma magana azzalimi ne sai ya la'anci shi ma ya la'anci kansa kenan
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون kuma za su dawoma cikin wannan la'ana wanda yake ƙarshen la'ana dai a jefa kafiri a wuta shine ma'anar ƙarshen la'ana an nisantar da shi rahama an jefar da shi wuta to zai dawoma a cikin wannan la'ana da wannan wuta za su dawoma a cikin Allah ya kiyaye mu khalidi na fiya wala yusafu anhu al'azab kuma babu wani lokacin da za a sauwake musu wannan azaba da za su fada a ciki wala hum yunzaruna kuma za a dakata musu a ce musu in sun ce ubangiji yanzu kan mun ga gaskiya ka saurara mana a kai mu duniya rabbana absarna wa sami'na farjina na amal salihan inna muqinun mun ji yanzu kan mun tabbata a mai da mu duniya mun tabbata za mu aikata mai kyau ba za a saurari maganar su ba ba za a karbi hanzarin su ba a'udhu billahi
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم wannan aya tana daga cikin ayoyin farko farkon sauka to saboda ana so a jeranta ayoyin ne da hukunce hukuncen ne aka kawo ta nan cikin suran Madina da muke karantawa da aka saukar da addini manzo Allah yana yin wa'azi wa azza shi na takalakar dina yawa dangin sa wa'azi sannan ya ci gaba da wa'azi sai suka ce to ka ce a bar dukkan alloli a ji Allahnka to ko waɗanda mutane dai sukan faɗi yadda Allah su yake kai fa Allah da kake so a bauta maka amin zahabin huwa abin shiddafi Allah na zinariya ne ko na azurfa ne ko wani iri ne su a lokacin an faɗi Allah suna tsammanin Allah dodo wato Allah mai sama mai ƙasa ba abin bautawa bane su a wurin su wai mutum bai so bautawa Allah ba a'a sai dai ka bauta dodo dodo ya kai ka wajen Allah domin in an tambaye su da in sa'atan man khalaqa samawati wal ardi yaqulun Allah in annabi ya tambaye su wa ya halitta sama da ƙasa shi Allah shi ne ba za ku wadanta a'a wane mutum sai dai abota dodo dodo ya kai ka wajen Allah ma na abu domin illa ne karribuna ila Allah zulfi to wai Allah da kake so abota masa din na zinariya ce ne ko na azurfa ne sai Allah ya saukar da qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad da ya musu Allah shi kadai ne kuma guda ɗaya ne kuma shi ne komai ke bukata zuwa gare shi baya bukata zuwa komai ko shi ba bai aihe ba aihe shi bai aihu ba ba wani kini gare shi to sai ai mun riga mun ji wannan muna tambayan ka ne wai na zinariya ne ko na azurfa ne to shi ne aka ce Allah kan nan da suke cewa su daina cewa Allah ka ka gaya musu wa ilahu kuma ilahun wahid la ilaha illahu arrahmanur rahim ka ce musu da kai da su da sama da ƙasa da komi da kowa ma ilahu kuma ubangijin naku ilahun wahid Allah ne guda ɗaya tak kamar yadda annabi yaqubu jito ya'yansu da jitocin su kace na abudu ilaha ka ilaha abaka ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaqu ilahan wahidan to Allah shine guda ɗaya ubangijin komi da komi kowa da kowa la ilaha illahu babu wani abin bautawa da gaskiya da cancanta sai shi shi kadai ar-rahman wanda ya gama alheri wa kowa da kowa da komi da komi rahama su kai da cikin wa rahmati wa shat kulli shay'in ar-rahim wanda yake kebance mu'minai da rahama a lahira wanda yake rahama su a lahira salisatan yawmal qiyama wato mu'minai kadai suke samun ta a lahira wannan shine ubangijin yake kira zuwa gare shi ba wani dodani ba wani dodani ba
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبص فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسهاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأهيب الأرض بعد موتها ولست فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون إن لآيات لقوم يعقلون حقيقة أكو أبو بوا ما في يوم دسته wanda za su ganar da dukkan mai hankali ya san Allah nan shi kaɗai ne Allah ba wani abin da za a bautawa in ba shi ba shi kaɗai ne dukkan mai hankali in ya lura da waɗannan ayoyin da za a lissafa nan gaba in yana da hankali ya san lalle Allah shi kaɗai ne Allah shi kaɗai cancanta a bauta masa ba za a bauta komai ba sai shi kaɗai kuma shi kalbi samawati wal da farko dai in ka dubi irin yanayin yadda ubangiji ya halitta sammai ya jejjera musu kayan ado taurari da wata da rana da abubuwan haske iri-iri masu yawan gaske wanda banda Allah ba wanda ya san iyakan yawansu da iyakan girmansu da yadda suke a sammai din inna fi khalqis samawati wal haka kuma in mutum ya dubi yanda Allah ya halicci ƙasa ya shinkiɗe ta ya yi mata kayan ado a koguna da itatuwa da duwatsu da gidayi da ƙoranni da abubuwa iri-iri duk wanda ya dubi yadda Allah ya halicci sama da yadda Allah ya halicci ƙasa inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari da yadda dare da rana suke karɓan juna a hannu suke karɓan aiki a hannun junansu daga dare ya ƙare rana ta za ta karɓa daga rana ta ƙare dare ya zo zai karɓa kuma kowane fasali da irin yanayin da yake kawowa kowane lokaci da yadda dare yake rage rana rana ta rage dare ba a taɓa samun lokacin dare ya ƙare amma har yanzu rana ba ta ciyo ta fito ba ko ko lokacin rana ya ƙare amma har yanzu dare bai zo ba a'a ko ko lokacin rani ya damana ba ta zo ba ko ko lokacin damana rani bai zo ba a'a ba aikin Allah ba sai Allah kowane abu yana bin juna daidai daidai daidai kowa ya lura da waɗannan inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki wal fulki allati tajri fil bahri idan mutum ya lura har yanzu in ya lura da manya-manyan jirage waɗanda suke yawo a kan teku a kan teku-teku masu ɗaukan kayayyaki tons dubbai masu nauyin gaske wanda in ka jefa allura cikin ruwa sai ta nutse saboda nauyinta amma jirgin ruwa ya ɗauki kayan tons tons na ƙarafe dubbai amma baya nutsewa ya kai ya kawo yana kan ruwa kai duk wanda ya lura da irin waɗannan walfulki lafi ta jirgin bari ma yanfa'un nasa da kuma ganin yadda shi tekun yake da yadda tekun abin da yake kunshi a cikinsa yadda zai bayani a wani wuri wal fulkin da zuwa cikin bari bayan fa'un nasa wa ma anzala Allahu min as-sama'i min ma'in da ko idan mutum ya lura yadda Allah yake saukar da ruwa daga wancan sama da muka faɗi da farko wa ma anzala min as-sama'i fa ayati ladaba da mautiha da yadda in ruwan ya zuba akan wancan ƙasa da muka ambata yadda suke rayuwa ta tsirar da tsire-tsire iri iri wa ma anzala min as-sama'i فهي لدى بعد موتها وبث فيها من كل دابة sannan kuma Allah ya shimfiɗa dukkan dabbobi a bayan ƙasan nan da cikin ruwan nan da kowaɗanne dabbobi da irin yanayinsu da irin abin da yake dacewa da abin da za su ci da abin da za su sha waɗanda suke shan ruwan da waɗanda ba sa shan ruwa kamar su damo da sauran kowaɗanne da irin wurin kwanansu masu kwana a rami ne masu kwana a sama ne masu kwana a cikin abin da suke wani yake tonawa su gani da abin da za su aura da yadda za su yi yadda za su aihu da irin aihuwar da za su yi da yadda suke cewa in abu yana da fatar kunne to aihuwa zai yi gaba da gaba in ƙuranin kunne ne babu fata sai ya yi ƙwai tukuna ƙwai yake fashewa ɗan ya fito a cikin ƙwai da yadda Allah ke jera irin waɗannan abubuwan haka abu yake cikin ƙwayoyi haka yake cikin ƴaƴan itace inna inna la fa'il haddi wannan wannan ne amma ba su dabba والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما انزل الله نفسا من ماء فاهي به رب بعد موتها فاستدعى من كل دابه وتسريف الرياح بيد الله يكي تشكن لإسكا iska wadda take fitowa gabar ta yi yamma wata mai ɗumi wata mai sanyi da wadda take fitowa gabar ta yi yamma ta yi gabar da wadda take fitowa kudu ta yi arewa da wadda take fitowa arewa ta yi kudu kowace da lokacinta wata mai sanyi ce amma busarwa take yi wata mai ɗumi ce amma sanyayawa take yi kowace da irin amfani da cikin wannan fasulla na shekara fasali guda hudun nan kowace iska da abin da aka bata abin da za ta aikata da ko wanda za ta afku a cikin halin aikin wata da kuma da za a kawo wata musamman don azaba wasu arriha alaqini fa wal asifat asfan kenan ba wan nashirat nashran ba wa tazrifin riyahi was sahabi musakhkhar bayna samai idan mutum ya lura da yanda Allah yake aje gizagizai tsakanin sama da ƙasa su ba an rataya ba an rataya su ne a sama kamar yadda ake rataya ragaya ba su ba an tokare su ne an tokare su ne ta ƙasa kamar yadda ake tokare mutane ba a ga sunan da nauyin su suna sama da ƙasa amma suna yawo tsakanin sama da ƙasa wasu sahabi musakkari bai na sama'i abinda za ki yanzu girgije sahabu wato daga sahiba ne wato masu jan juna ne suna jan juna su taru su haɗe su zama habibi saboda haka ake sahabu wasu sahabin musakkari bai na sama'i ya rabu da kuma gizagizai da aka hore su tsakanin sama da ƙasa a nan ne Allah yake haɗa su ya haɗa ruwan da muna tsammanin ruwan nan daga sama ta nesa yake zuwa ba mu sani ba sai da muka shiga jirgin sama sai muka ga can sama da mu fili ne a ƙasa da mu kuma ana wa mutanen ƙasa ana yi musu ruwa a ce tsakanin sama da ƙasa Allah yake shirya ruwa ya zubo wa mutane shi daga babu da ya dama yake kawo akwai idan wani ya ce ai filin teku ne ko tirin duwatsu ne ko ruwa ne oxygen da hydrogen da menene suke haɗuwa su wannan ya kawo guda takwas wannan ya kawo guda biyu su haɗu su yi kaza kaza ruwa ke zuwa ta fito abubuwan da ka ambata din suke haɗuwa su yi kaza din su wane ne ya yi su kun ka ce ganyaye ne su in an kafa su a sahara za a samu ruwa ko ko a'a teku ne ko ko a'a duwatsu ne ko ko menene to duk wanda ka ambata su ne suke kawo tirin ya komo ya narke ya zama ruwa to waye waɗannan abubuwan da ka ambata kamar masu cewa wai mutum da biri ne ya samu cin gaba ya zama mutum to mun ji mutum biri ne ya samu cin gaba to birin farko wane ne ya yi shi ko ko tun da ake an sha ganin mutanen ƙauye sun shigo gari sun zama mutanen birni manyan mutane to Allah kun taba ganin biri ya shigo gari ya zama mutum saboda ci gaba da aka samu a'a waɗannan duk abubuwan mamaki ne dai na Allah wasu sahabil musakhari bai na sama'i wal ardi duk wanda ya dubi waɗannan abubuwa wallahi da ayatin sun isa ayatin abubuwan mamaki ni ƙaumin ga mutane ya aƙilu na masu hankali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya duk musulmin da ya karanta ta bai sa tunani ya gane ikon Allah a cikin wannan aya ba ya zama rafkanin ne ko wai ya tabbata gare shi saboda haka ilahukum ilahun wahid la ilaha illa hu arrahmanur rahim banda Allah ba wanda yake yin irin waɗannan a suratul naml in ya lissafa irin waɗannan abubuwa yakan ce to shikenan ya rasulullah da yawa duniya duk mutumin da yake da wani Allah da yake so bauta masa shi ma ya zo ya hau wannan drone da ka hau ka faɗi waɗannan abubuwa kai wannan lacca wa Allahnka ka sauka ka ce shi ma ya hau ya faɗi abin da Allah ke yi don a zaɓi Allah sa bar Allahnka a ilahun ma'allah ku hatu burhanakum wa in kuntum sadiqin duk in akwai wani Allah shi ma wakilin sai zai faɗa mana abin da wancan Allah yayi shi ma in cancanci bauta abota masa babu shi la ilaha illallah
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب أما تم ما إن جاء الله yake duk da haka har waɗannan bayanai sai ga wasu mutane sun bar bautawa Allah suna bautawa dodanni kamar nasu sun yi tasirin dula an dada kuma dodannin suna son su su ma suna son suna bauta dodannin yubbuna muka hubbillah kamar yadda ake son Allah nan mai yin sau mai yin kasa mai yi waɗannan alherai kamar haka su ma suke son dodannin su wato dodo iri iri ne akwai dodo na gargajiya na kafirai wanda suke bautawa ko waɗanne kafirai akwai dodon su da suke bauta masa yana da suna kuma akwai yadda suke bauta masa akwai inda suke bauta masa akwai kuma masu bautan mutane kamar yadda ake bauta su fir'auna akwai kuma har yanzu masu bautan mutane mutumin da duk ka bi shi kana so ka yi sallah amma in ka yi sallah zai ƙi saboda haka sai ka bar sallah saboda samun yardar ta cewa shi ne ya sa maka ka samu dama ka samu mulki ko ka samu kuɗi ko ka samu dukiya ko aka sanka saboda haka ke barin sallah domin sa kake barin ibada domin sa ko kuma ba ka so ka saɓi Allah amma in baka yi wannan sabon Allah ba za ka farin jini wajensa ba sai kana yin sabon Allah don ya ji daɗi to wannan mutum kai ma ka mai da shi dodo kenan ya zama dodonka to saboda haka ne a jefa da dukkan dodanni a koma wajen Allah shi kaɗai amma cewa wani mutum ya ɗauki wani malami ya mai da shi malaminsa ko wannan malami ya koya masa istighfari ne da salatin annabi da la ilaha illallah yace masa kare yadda ya bar waɗannan kare yadda ko ya bar sallah ya rika yin sa safe da yamma sai kace wannan mutum ya mai da wannan malami dodansa to wannan wanda ya faɗi wannan ya rushe musulunci gaba ɗaya domin ya ce kenan kar a yi malami domin tsakanin misalin muridai da shehunansu abin da ke tsakanin su shine su ba su istighfari da salatin annabi da la ilaha illa su su yi su safe da yamma wasu kuri marabbika bukuratan wa asira iyakan abin da ke tsakanin muridin tijjaniya da shi tijjani ko kuma muridin kadiriya da shi da kadir kenan Allah ake bautawa ba waɗannan malamai ba idan aka ce bin umarnin waɗannan malamai
ko annabi ba a gaya masa balle Allah ai in Allah ne kan dole ake masa Allah in an kice masa an ridda masa yanzu misali in shehun ya zama Allah baka ce masa Allah ba aka ridda masa kenan Allah ne zaka ce masa shehu haka ake Allah ai wasa da shi a mai da shi shehu Allah ya fi karfin ake masa shehu shehu kuma ya kaza wane shi a gaya masa annabi ma balle a gaya masa Allah subhanallah yuhibbunahum suna son waɗannan dodannin nasu yuhibbunahum ka hubbillahi kamar yadda suke son Allah Allah ce ko da yake wallazina mushakala ce ta magana musulmi ku yi haƙuri ina muku mushakala ce ta magana wallazina amanu ashaddu hubban lillah muminai kam yadda suke son Allah ba a kwatanta soyayyarsu da Allah da yadda kafirai suke son dodo domin kafirai in suna bautan dodonsu in sun shiga kogi in kogi ya girgiza za su wayyo Allah wayyo Allah in sun ga hadari wayyo Allah wayyo Allah za su ce sai sun zo ce kai barka barka su mance da Allah su kira sunan barka barka amma mumini kullun shi Allah Allah yake cewa Allah Allah yake cewa wallazina amanu amma waɗannan muminai ashaddu hubban lillahi sun fi son Allah akan komai domin Allah ne ya fara son su sannan suka so Allah saboda haka soyayyar su ta fi ta kowa yadda mutum ke son komai yuhibbuhum wa yuhibbunahu saboda haka mutum yana son abinci amma akwai lokacin da in ka koshi baka son ganin abincin ma mutum yana son abin sha in mutum ya koshi bai son ganin abin sha din ma akwai abubuwa da yawa wanda in ka koshi da su ba ka son suna kusa da kai ma kamar su iyalai kamar kowane abu amma Allah kullum kana son sa kaman ka mutu annabin sa ma kana son sa kaman ka mutu balle shi Allah mahalicci subhanahu wataala saboda haka ba a kwatanta soyayyar Allah da soyayyar wani abu wallazina amanu ashaddu hubban lillah walau tara allazina zalamu iz yarawna al'azaba ya rasulullahi kafiran nan da suka bar Allah suke bautan dodo akwai wani abu a gabansu kai wannan abu da za ka gan shi ai ba za ka gan shi ba walau tarallazina zalamu in raunar azaba da za ka gan su lokacin da za a hada su da azaba a lahira za su san annal quwwata lillahi jami'an rannan ne za su san Allah shi kadai ne mai iko dodo ba komi bane balle ya sa hannu ya cece su annal quwwata lillahi jami'an wa anna la rannan ne za su ga ubangiji ya fi kowa azaba a nan duniya in mutum ya bar Allah ya bi wani saboda samun dukiya ko saboda samun mulki ko tsoron kar a yi masa wani abu to duk dai saboda azaba ne nan kana jin tsoron azaban talauci ne shi yasa ka bi karidda nan kuma kana tsoron kar a yi maka azaba ne shi yasa kabar kabar bautan Allah dan kar a yi maka azaba to azabar da za ka gani a lahira ana yi wa kafirai ta fi duk azabar da kake kwatantawa fa yau majin layu azubu azabu ahadun wala yusuf wa saqa ahadun in azaba ce ba wanda babu wanda azaba ta kai irin ta Allah in ɗauri kake tsoro babu wanda ɗaurin sa ya kai irin na Allah wani lafi istabara allazina إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بهم الأسباب استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا الأذاب وتقطعت بهم الأسباب ranar ba ta da kyan gani tsakanin kafiri da abin bautawansa tsakanin kafiri da azaba da kafiri da abin da ya bautawa kai rannan ba kyau rannan za ka ji abin yadda yake faruwa istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u waɗanda aka bi su suka yi jagora cikin bata randa za su ce Allah ya la'ance ku mu ba mu ce ku bi mu ba ba mu ce ku bi mu ba su ko waɗanda suke bi su Allah ya la'ance ku ai ku ne kuka za mu kuka ja mu cikin bata yarju ba'dhum ila ba'd al-qawl yaqulu allazina tuqifu allazina tagaw laula antum lakunna mu'minin وقال الذين استكبروا الذين استكبروا أنا سددناكم عن الهدى بعد جاءكم بل كنتم مجرمين su waɗannan rauna na da aka ja su ke ku ne kuka ja mu dare da rana kuna bi mu kuna ce kar mu yadda kar mu yadda kar mu yadda dare da rana kuna bi mu ƙarya kuke yi kuma da son ku dai a lokacin in mun ce ku shiga wuta za ku shiga ne ke ku ne kuka ɓadda mu a ku ne kuka ɓata ai ta jayayya ana la'antar juna a ce rabbana inna adana sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atin dhifayn min azabi wal anhum la'anan kaseera wanda mabiya sai suka ce Allah kaga wanda suka bar da mu Allah kai musu azaba ka ninka musu azaba kala an ce su la'anta mai yawa shikenan su ma waɗannan su yi haka ai ta la'antar juna wa qala tukhribu li ulil rabbana haula yadalluna fatna za wanzu min qali kullin dhifa lakin la ta'lamuna ai ta zagin juna ai ta anta juna tsakanin waɗanda suka bi da waɗanda aka bi amma a lokacin waɗanda suka bi juna saboda soyayyar Allah wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah wanda bin junansu saboda Allah suka bi juna kai ka kula da sallah kai ka kula da iyayenka kai istighfari kai salatin annabi kai la ai wannan ai ma'ruf ne ko to ulaika sayarhamuhumullah al'atul la yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa almuttaqina wanda suka hada juna suka hadu da soyayya wajen sabon Allah wajen kin Allah wajen zage-zagen bayin Allah to waɗannan su ne za su la'anci juna masu bi suna zagi mabiya suna zagi shugabanni suna zagi wannan Allah ya kala'ance su wannan yana ji Allah kala'ance su istabara allazina tubi'u min allazina tabaw wara'ul azaba abin da ya jawo wannan kowan su ya ga azaba kuma ya ga ba makawa sai ya fada cikin wannan azaba an istabara allazina tubi'u min allazina tabaw wara'ul azaba wa taqatta'at bihim al asbab rannan kam duk igiyoyin da suka hada su sun yanyanke in igiyar kuɗi ce dama ta haɗa su suka ɓadda juna in igiyar mulki ce ta haɗa suka ɓadda juna in igiyar karatu ce ta haɗa suka ɓadda juna in igiyar zumunta ce ta haɗa suka ɓadda juna to an yayyanke wannan igiyoyin kuma za a zuba su a wutar lakiyayi
وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النير قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النير wancan irin maganganu kenan na waɗanda aka bi su suke la'antar mabiyan su ce kar ku yi mana ƙarya kar ku yi mana ƙarya mu ba mu ba mu kawar da ku ku kawar da kanku ta sai mabiya su ce yanzu kan Allah mun gane mun ga azaba mun ga wahala mun ga waɗanda muka bi su nan ba su amfana mana komai ba Allah ka kai mu duniya in ka kai mu duniya ba za mu ƙara bin kowane banzan mutum ba sai mutumin da ya kace mu bi shi shine annabinka da malaman jagororin kirki ka kai mu duniya ba za mu banzayen nan ba za mu mutanen kirki wa gara ne ta da wannan na karratan mu samu komawa duniya fa ne tabarra minhum mu rabu da mutanen banza kama tabarra minna kamar yadda suka rabu da mu anan a duniya kama tabarra kazalika haka dai abin zai kasance ya rasulullahi yurihimullahu a'malahum saratan alaihim Allah zai nuna wa dukkan ayyukan sunan kayan nadama mabiyi bin da ya yi shugabansa na banza mai kaddashi wanda yake raba shi da Allah ya raba shi da annabi ya raba shi da hanyar kirki hanyar bayan Allah ya ga abu ya ya lalace mabiyi abin ya lalace masa wanda ake yi abin ya lalace masa duk sun yi nadaman abin da suka yi domin kowane jagora shi ma akwai jagoran da ya ji cikin abin da yake ciki shi ma wanda aka ja bai bari da shi ma ya ja na bayansa kowane jagora an ja shi kowane wanda aka ja shi ma ya ja wani to haka za su ci juna su kula antin juna su ga aikin su duka ya zama aikin nadama saboda haka nan duniya ne ya kamata a gyara in dan ladina tabu wa aslahu wa bayyana duk mutumin da ya fada cikin mummunan hanya to wajibinsa ne ya tuba tun daga duniya ya gyara aikinsa duk wanda aka yi zalin istighfari da salatin annabi da shi da bayan Allah wanda ya amince masa kafirai ne to ya gyara ya tuba babu kafiri sai kafiri nan da Allah ya ce masa kafiri innal ladina kafaru wa kazzabu bi ayati kafiri ya kafirce wa Allah ya kare ta ayoyin Allah ka taɓa ganin kafiri ya haddace Qur'ani ya yi sallah ya yi azumi abada gaskiya ta zama ƙarya ta ya ta zama gaskiya in dai mahaddacin Qur'ani mai sallah biyar tana gani mai yin azumi mai yin zakka mai zuwa haji ya zama kaji amma duk da haka aikin da yake nan sunan ka kaji to ba ƙarya ba gaskiya kenan ƙarya ta zama gaskiya gaskiya ta zama ƙarya kenan kayi kayi ne tana ganin sa a fili kasa musulmi ma yake yi ƙona gidansa musulmi musulmi ne tana ganin sa a fili sallah yake yi yana karatun qur'ani yana haddasa ko da yake yana yin wani abin da ba ta su wannan sai abu ne daban ka tambayi malamai su maka bayani a kar ka tambayi makiya saboda haka duk wanda ya fara wata mummunan hanya ta zagin iyayensa ko zagin bayan Allah ya ne ko zagin istighfar ko zagin salatin annabi ya tuba tun daga wajen bai fito ba idan an mutu ba sauran tuba domin irin abubuwan da ake faɗi ba su da hujja a cikin musulunci yanzu misalin ka ce abubuwan da suke faru a wani wuri misali zagi tijjaniya da kadiriya da ake yi an tabi ne da nini istighfari da salatin annabi da la ilaha illa a ba wannan muke zagi ba tariqa tijjaniya da kadiriya muke zagi sai wadannan abubuwan su ne istighfari sai annabi bai ba annabi ne bai istighfari ba shine bai salati ba shine bai a tijjaniya ne bai oho ko take annabi ba su ibrahim da Allah ya ba ya koma ya almajiri ke tijjani ko ko ya zama almajirin sijiyar bin kadi to na yi wani tsakanin da ɓarin nasiru na yi wani tsakanin da da ba su zai zaɓi in dai ya zama almajirin sijiyar bin kadi ya zama almajirin sijiyar bin kadi nabi ne zai zama almajirin sijiyar bin kadi tana hauta ne annabi ne zai almajirin sijiyar bin kadi tana hauta ne na wani tunanin wannan ma ridda ne annabi ne zama almajirin wani ma ne ko tunanin annabi da istighfari da sarka kafirci saboda haka a tuba idan mutum ya yi kuskure ba wanda zai yi kuskure da annabawa idan wani ya yi kuskure ka gane kuskure da ko ka yi kuskure to ka duba ka wannan kuskure da kuma wannan ke illa da zai ta bude ake faɗa mana kuma wanda ke magana ba da wadan su da su kauce ba iska bara mai sun kuma zai sau warau azab wa taqatta bi wal asbab wa qala lan ta'udu wa annana karatan fa natabarra minhum kama tabarra'u minna kadhalika yuhibbu Allahu a'malahum hasaratin alayhim sun je lahira mun komowa duniya babu dama an riga an ɗauke gada tsakanin duniya da lahira ina komawa wani warakin barzafu ila yawmin azuna umarun bukari ne ne kuma sun shigo bace na masu zuwa gaba da annabi
يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين يا أيها الناس يا ku mutane gabaki ɗaya na riga na ce muku duk abin da yake bayan ƙasa da ƙasar duk na yi domin ku ne huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an kulubun ma fil ardi halalan tayyiba ku ci duk abin da yake bayan ƙasa halal halal mai daɗi to halal mai daɗi haɗa waɗannan abubuwa guda biyu halal mai daɗi to akwai wani abu wanda yake mai daɗi ne a wurin mai yinsa amma zai zama ba halal ba akwai wani abu kuma wanda yake halal ne amma ba mai daɗi ba a wurin wani misalin kaga barkono a cikin miya halal ne amma ba mai daɗi bane a wurin wani daddawa a cikin miya halal ne amma ba mai daɗi bane a wurin wani to wanda yake halal mai daɗi ya zama halal babu hannun Allah a kai wanda yake ya haramta babu haƙƙin wani ɗan adam wanda yake na wani ba naka bane shi ne halal halal wanda Allah ya halatta halal wanda yake ba haƙƙin wani a kai wanda babu haƙƙin wani ta hanyar da ake samun hankali in abin nan Allah ya halatta shi babu haƙƙin wani a kai to shi kenan halal ne amma in Allah ya haramta abin to haram ne ko ko Allah ya halatta amma na wani ne ba naka ba haƙƙin wani ne ba haƙƙin da to haram ne to duk abin da ke bayan ƙasa Allah ya halatta mana sai dai abin da zai cuce mu misali abin da zai cuce mu kaga duk abin da ke bayan ƙasa Allah ya halatta mana kenan da ƙwayoyi da ganyaye da sayoyi da duk abin da ke bayan ƙasa na dabbobi sai dai wanda ya haramta mana na alhanzir da jini da abubuwan da zai faɗa nan gaba wanda zai faɗa nan gaba amma cikin wannan banda sai wani lalle kenan cikin sayoyi ya halatta sayuwar rogo da sayuwar dankali da doya amma banda sayuwar lalle banda sayuwar banda sayuwar kadanya domin an ci mutuwa ake yi in ci sayuwar rogo za a rayu in ci sai lalle za a mutu in an ci sai kadanya za a mutu to duk abin da ke halal dai mai daɗi ko banda ganyen dandam banda ganyen haukata yaro banda ganyen taba banda banda kinya banda duk abubuwan da za ku ci ku halaka wannan an haramta muku saboda abin da duk zai cuce ka haramun ne gare ka ko shinkafa da dawa in likita ya ce za su cuce ka in likita ya ce haramun ne to Allah ce to gaskiyarka domin ilimin ka ne hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun idan wani malami ya ce karka yadda da maganar likita wa zai ce maka dawa haram wa zai ce maka shinkafa haram wa zai ce maka yadda in ka haramta abin da Allah ya haramta ka ridda to Allah ce a'a hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun shi likitan ya san yana da wani ciwo wanda zai mai da wannan abin ya zame masa guba in ya ci zai zama guba gare shi saboda haka tunda likita ya ce haramun ne ni ma na ce masa haramun ne كلوا ما هي حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان amma kada ku bi hanyoyin shedan duk abin da yake na hanyar shedan ne to kar ku bi shi a cikin komi na hanyar shedan kar ku bi shi abin da shedan ke zayyana wa mutane kuma zai gaya mana abin da yasa yace kar mu bi shedan din domin innamakum bisu alfashai kar ku bi hanyoyin shedan to anan istighfari ba hanyar shedan bane salatin annabi ba hanyar shedan bane la ilaha illallah ba hanyar shedan bane ka je wajen malami ka tambaye yadda zaka bauta Allah ubangijinka ba hanyar shedan bane saboda haka kenan banda hanyar shedan banda hanyoyin shedan kulun ma fi da halalan tayyiba wala tattabi khutuwati shaytan kar ku bi jan hanyoyin shedan innahu shi shedan fa innahu lakum aduwwun mubin mai bayyanin miyan gaba ne shine ya koro babanku daga aljanna ya kawo ku wannan gida na duniya inda kuke shan wahala din nan kuma bai bar gaba da ku ba har yanzu
والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون لما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون abin da yasa na ce ku bi hanya ta hanyar annabi na da annabawa na da shuhada'u da siddiqai da shuhada'u da salihai wannan ita ce hanya idan siratul mustaqim siratul ladina an'amta alaihim kar ku bi hanyoyin shedan shi shedan inda ma yamurkum bisu iyaka yana umurtar ku da mummunan abu ne kowace hanya ta muni shedan zai umurce ka da ita domin in ya ga kai malami ne bai kamata a ce kana yin neman mata ko kana shan giya ba ko kana tata ko kana sata ba sai ya biyo maka ta wata hanya kafi kowa ilimi kafi kowa tsoron Allah kafi kowa kafi kowa kaza kaza kafi mutane kaza kaza biyu ta hanyar da zai bar kai kenan kowa da ta inda sai take biyo masa ya bar da shi ya murkun bisu'i wal baja'i da hanya take danki na tsakanin maza da mata ko hanyar liwa'i shine fashau bisuwar wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu ko kuma ka tsaya kai kane kane kai ta wa Allah ƙarya kana haramta abin da bai haramta ba kana halatta abin da bai halatta ba anan inna ma yamrukum bisuwar fashai wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun to idan an iso misalin an tambaye ka maganan ɗariƙa in kai ba malamin ɗariƙa ba ne abin da ya kamata gare ka ka ce a je a tambayi malaman ɗariƙa ni ba na ɗariƙa shi ne ma'anan wa an ta ƙuru alallah amma ba ka ɗariƙa ba ka san ɗariƙa ba ka san hanyoyinta ba in ka ba da amsa ka ce ba kyau to ka yi wa Allah ƙarya ka faɗa masa abin da baka sani ba baka sani ba wa an ta ƙuru alallahi ma la ta'lamu kai wa Allah ƙarya ka faɗi abin da baka sani baka ce ka sani to nan ma kai wa Allah ƙarya shi ma kaba'ira ne duk shedan yake umurtar mutane da irin waɗannan abubuwa ta miyagun hanyoyi ta hanya kowace iri ko kuma hanyar maza da mata ko kuma hanyar maza da maza ko kuma hanyar yi wa Allah ƙarya wanda ta kura lama la ta'lam
وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل ألفينا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون كافرين إن كتراسوا كذوك بوتا الله idan arna ne masu tsahi ga amsar da za su baka in yahudu ne masu yahudanci ga amsar da za su baka in nasara ne masu nasaranci ga amsar da za su baka in masu bautan masu bautan saniya ne bautan gunki ko bautan wuta ko cewa ba su da Allah ga irin amsar da za su bal muttabi ma alfaina li abana mu ba ruwan mu abinda muka gada iyaye da kakannin shi za mu yi saboda haka ne ko waɗanne mutane suke aihuwar irin mutanensu kullu mauludin yuladu ala alfitra illa anna abawayhi yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi in ana shi yaro zai zo mutumin kirki daga Allah amma iyayensa in yahudawa ne sai su bata masa aqida su mai da shi yahudi in nasarawa ne su mai da shi banasare in in arna ne su mai da shi wani arne sai mu ba za mu bar hanyar iyayenmu da kakanninmu ba ai hanyar iyaye da kakannin da ake bi tana nan daban sai irin hanyar su annabi yusufu annabi yaqubu su ne za su kirare da iyayensu da kakanninsu su ce millata bi su ce ma kana lana an nushrika billahi min shay zalika min fadlillahi alaina wa alannas amma wanda yake iyayen suna kan hanyar banza in an kira shi kan hanyar kirki ya bar hanyar iyayensa ya bi hanyar kirki wata bi sabila man anaba ilayya sai su ma alfaina a dai abana mu za mu zauna akan yadda muka tadda iyayen mu suke kai Allah ya ce ah mamaki a walau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wala yahtadun yanzu ko iyayen nasu ba san komai ba na addini sun rayu rayuwar dabbobi sannan sai addini ya zo musu ba su da shari'a in addini ya zo musu shari'a ta zo musu shi ke sai su zuba za su ba za su hanyar iyayensu ba wannan a hankali na ba zai iya dama ba yanzu an zanci an naɗa ka gwamna sai ka ce uwana bai yi ba kakana bai yi ba za a baka mota ka ce a uwana bai yi ba kakana bai yi ba za a baka kuɗi ka zan wado ne ka ce a uwana bai yi ba kakana bai yi ba kai wawa ka karɓa mana tunda kai Allah ya baka bai ba uwarka da ubanka bai ba iyayenka ba kawai don iyayenka ba su da abu abu ya zo sai ka ki karɓa ai sai karɓa ne kun kai iyayenka ba samu addini kai ka samu ka karɓa ka yi awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an ko da iyayen nasu ba sa hankaltan komai cewa akwai Allah akwai annabawa akwai addini wala bi hanyar iyayensu in iyayensu ba ki ne yi bane su ba kar su bi hanyar iyayensu iyayensu in iyayensu ba kiyayyu ba ne su dai su kyauta musu su kyauta musu amma wajen bi wata bi sabila man anaba ilayya wa sahib kuma fid dunya ma'rufan wata bi sabila man anaba ilayya ka zauna da iyayenka lafiya ka kyauta musu duk abin da suke so ka yi musu amma kar ka bi hanyar su in kafirai ne ka bi hanyar musulmi da za su yi maka jagora cikin musulunci
ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون مثل الذين كفروا كمثل الذي ينطق ما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم عمي فهم لا يعقلون مثال waɗannan kafirai a wurin mai kiran su zuwa ga shiriya kamar zarin lazi yantiku bima la yasmu illa du'a'an wurida'a kamar dai mai yin magana ne da dabbobi mai yin magana da dabbobi su dabbobi muryar mutum kawai suka iya ko kai ba filatani ne ko kai ba haushe ne ko kai menene kai dai in kai kira muryar kawai za su ji su ba san ba san komai ba kamar zarin lazi yantiku illa du'a'an wurida'a ba abinda suke ji sai dai kira in ka ce mai bai dabbobi in kira dabbobinsa ko ko suna za su biyo shi amma ba sa jin ba sa jin magana illa du'a wanda summun su kafirai summun su kurame ne domin kunnen su na ciki ya mutu bukumun su bai bayi ne wato bai baye ne domin harshen su na kan ciki mai faɗin la ilaha illallah ya riga ya mutu ummiyun su makafi ne domin idonsu na can ciki mai ganin gaskiya ya riga ya mutu ba wai kunnensu na waje ne baya ji ba ba idon waje ne baya gani ba ba wai harshensu na bayyane ne baya magana ba a summun bukumun umyun fa hum la yaqilun ba su da hankali inna sharrad dawabi inda Allah summul bukumul ladina la yaqilun su bai bayi ne su kurame ne ba su da hankali in ba haka ba a kira mutum zo wajen Allah sai ce shi za shi wajen dodo ai ba da hankali
sai addu'a amma wata mace ta aiko da alqur'ani da naira ɗari aiwa mijinta addu'a abin baya magana saboda haka sai gobe za a tambayoyi
alhamdulillah
to alhamdulillah Allah ya taimake mu Allah ya karba mana Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya albarka annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya karbi addu'o'in mu Allah ya karbi addu'o'in da muke musu addu'a albarka annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya jika musulmi maza da mata rayu da musulmi Allah ya taimake masu taimakon addini Allah ya karya kafirci Allah ya karya kafirci Allah ya ɗauka musulunci Allah ya ɗauka musulunci Allah ta nuna cikin musulma da jirgin barkan da sallallahu alaihi wasallam Allah ya musulmi maza da mata rayu da mutattu Allah ka yarda da wanda mutum sa da bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
ربنا